أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كفر عليكم يا قوم إن كان كفر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأتموا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أدري إلا على الله أردت أن أكون من المسلمين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a ci gaba dai da darasin da muke gabatarwa daga tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratu yunus suratu yunus alaihi salam a yau muna bakwai ga watan ramadan na hijira 1443 wanda ya yi daidai da takwas ko takwas ga watan april miladiya shekara ta 2022 idan ba a manta ba a darasin da muka gabatar jiya mun yi maganganu da yawa musamman akan abin da ya shafi bishara saboda fadar Allah ubangiji da yace lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah zalika huwal fawzul azim a cikin wannan aya mun yi maganganu akan abin da aka ce game da maganar bishara din ainihin abin da ake nufi da bishara da kuma waɗanda aka yi wa bishara din manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bisharori da yawa wanda a jiya ba mu taɓa wannan ɓangaren ba amma mun yi magana akan bisharorin da Allah ubangiji ya yi a duniya wanda ya yi wa bayinsa da aljanna ko kuma da abu mai kyau kamar magana da muka ce wallazi na cire bu tahuta an yi abuduha wa anabu ila Allah lahumul bushra فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب kaga nan yayi magana akan bishara ta tabbata gare su su abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun su bushrakum al yawma jannatun tajri min tahtiha al anhar su wa bashir alladhina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim su wa bashir al mu'minina bi anna lahum min allahi fadlan kabira su wa bashirin lazina amanu wa amil salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar to waɗannan ayoyin duka Allah ubangiji yana yin bishara ne ga mu'minai da alqur'ani nassin alqur'ani amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma yayi bisharori da yawa daga sahabbai wanda an yi wa sahabbai irin wannan bishara ta aljanna ko bishara na samun wani nasara akan wani abu misali anan akwai waɗannan sahabbai wanda ake ce musu al'ashiratul mubashsharuna bil janna mutum goma wanda dukkaninsu an yi musu bishara da aljanna sai ga abubakar umar sai na abubakar sai na umar da sai na uthman da sai na ali sai na sa'ad da sai na sa'id sai na talha sai na zubair sai na abdurrahman bin auf da sai na abu ubaida amir bin jarrah waɗannan goman nan duk manzon Allah ya yi musu bishara da aljanna akwai wani hadisi jami'i wanda sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu wanda Bukhari yake fitarwa a cikin sahih ɗinsa da isnadin zuwa gare shi shi sayyidina Abu Musa al-Ash'ari yana cewa wata rana na yau alwala daga gidana na taho na zo masallacin manzon Allah sai nake tambaya ina manzon Allah yake aka nuna min inda yayi ban gan shi a masallacin ba saboda haka a zuciyata sai nace yau ko ni zan liƙe wa manzon Allah duk inda manzon Allah yake ga zai zama ina tare da shi a wannan wajen yace sai shiga inda lambun nan da biyu aris rijiyar nan da ake cewa aris take yace to da ya shiga wajen ni kuma sai na tsaya na ce ni kuma yau zan tsaya ni zan yi gadin bakin kofar manzo Allah yana ciki yana hutawa ya zauna bakin rijiyar ya sako kafafuwansa a cikin rijiyar haka yana wasa da su haka yana motsi shi kuma yana zaune a bakin kofar yace to kuma duk wanda zai shigo sai ya tambaya saboda haka yace ina nan sai naji an kwankwasa kofa sai na shiga nace waye na tsaya bakin kofa sai mutumin yace Abubakar ne sai ce to jira tukuna bari in ga wa manzo Allah yazo yace na ga wa manzo Allah nace ya Rasulullah Abubakar ne yake kwankwasawa amma yana so zai shigo a masa izini sai yace yi masa izini ya shigo kuma kamar albishir da aljanna eh ijallahu wa bashirhu bil janna yimar yimar izini ya shigo kuma kamar bishara da aljanna ya zo ce manzo Allah ya ce na ce maka ka shigo kuma yana ma albishir da aljanna haka sayyidina Umar haka ya shigo haka sayyidina Usman haka ya shigo anan sayyidina Usman shine ce ka masa bishara da aljanna amma a bisa wani ibtila'i da zai fuskance shi a rayuwarsa wannan nuni akan abubuwan da zai zo na fitintunin da suka yi ta faruwa wanda su ne suka zama sanadiyar da yasa aka yi wa sayyidina Usman kisan gilla to wannan ya yi wannan maganar kaga ya ba da albishir irin waɗannan suna nan da yawa akwai ma wasu mutanen wani mutumin ma da in an yi masa albishir din ma cewa zai yi a shi baya so ko ya fasa kamar dai har wa yau hadisin da bukhari yake riwaya daga abu musa al-ash'ari din ne radiyallahu anhu yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na kasance a wajensa lokacin ya yada zango a wani waje da ake ce masa ji'rana ji'rana wani waje ne da yake tsakanin makka da madina ya ce a tare da manzan Allah akwai bilal da ni da bilal muna tare da manzan Allah a wajen muna nan sai wani balarabin kawai ya taho yana zuwa sai zo ya tunkaro manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai kama cewa ala tunjidani ma wa'attani yace ba za ka cika mun abin da ka mun alƙawari bane ya manzan Allah sai manzan Allah ya ce masa abshir kafin manzan Allah ya gama magana sai ya ce a a لا لا لقد أكثرت إلي من من أبشر أبشر لقد أكثرت علي من أبشر أبشر أبشر ka cika yawan gaya mun wannan abshir abshir din nan ni kawai ka cika mun alƙawari na ba wannan bane abin sai manzo Allah ya juyo amma tare da alamar fushi a fuskarsa sai ya kalli Abu Musa al-Ash'ari da Bilal bin Abin Rabah sai ya ce masa raddal bushra faqbala antuma ya maido bisharar da muka yi masa yayi rejected faqbala antuma ko ku karba ka ji wannan abin don kasancewa wato idan Allah ya kuskurar da mutum a kan abu ba yadda za a iya wa sai ci ne da mutum ya kuskure in yama ya shiga jeji kenan abin da ya ce musu kenan ya ce ni ka yawaita mun da maganar cewa abshir abshir sai cewa kake in yi bishara in yi bishara albishiri na albishiri ni kawai ka cika mu alƙawarin da kai mu alƙawari manzo Allah ya waiwaye musu raddal bushra ya mai da bisharar da muka masa faqbala antuma ku ku karba suka ce karka bin ya rasulullah mun karba ya manzo Allah sai kun karba ko yace ce to ku nemo koko aka je aka samu akushi ko koko yace ku zubo ruwa a ciki hadisin bukhari ne a sahih daga abu musa lashari ya ce suka kawo ruwan manzo Allah ya ɗauki wannan ruwan ya ɗiba ya wanke fuskarsa a cikin ruwan ya ɗibi wani ya kurkure bakinsa ya zuba a ruwan ya ce ku sha ku sha sauran ku shafa wa fuskarku ku shafa a kirjinku ya ce sai da ummu salma tana cikin khema da ta ji ana wannan abu sai abdilali ummi kuma ce ku rage wa mamarku mana ku rage su sai ce sai muka rage mata ita ma ta karba ta shafa to matar sama tana nemo amma ga wani nan yayi rejection saboda haka bisharar ma da Allah ubangiji ce lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah wani bisharar za a masa ita ga ta baro baro amma sai ya watsar shikenan ba yanda za a yi kuma Allah bai nufa ba Allah ya sa muna daga cikin wanda bisharar za ta yi wa amfani ai kaga ga wani nan ba ta bar amfani ba ka ji fa ko ko ya ya imani da Annabi fa sallallahu alaihi wasallam dan in bai imani ba zai kawo shi zuwa Allah ma ya mai da bishara lahum al-bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimati Allah zalika huwa al-fawz al-azim to bayan mun yi wannan ayar sai kuma jiya Allah ubangiji yake gaya wa manzon Allah kar ya bakin ciki dan fada-fadan su da maganganun da suke yi mun yi magana akan cewa sun faffaɗi abubuwa da yawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su sa a yi fushi amma irin wannan ne Allah yake ce masa karka yi fushin ya ce sun ce masa lasta mursala ai bai kudu lazina kafaru lasta mursala kai ba manzo bane amma Allah a wani waje sai ce yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin kaga shi ya tabbatar da wannan maganar akai da suka ce waka ne ya ce wa ma huwa bi qawli sha'ir qalilan ma tu'minun suka ce bokanci ne ce wala bi kauli kahin qalilan ma tadhakkaru to me shi yace tanzilun min rabbil alamin saboda haka zancen nan duk abin da za su faɗa wanda zai munana wa manzon Allah tun daga ƙaryatawa har cewa da ake yi shi ya kirkira daga kansa am yaqulu naftara yace to za su rika cewa wai ai wai shine ya kirkire shi shi ya kirkire shi to kun fatu bi asli suwari misli muftarayat ku zo da sura goma ba su iya sun kawo ba ce to in kuna shakku in kun tafiye bi min mara zalla ala abdina fatu bi suratin min mislihi nan ma ba su iya sun kawo ba akwai da ce fatu bi suratin mislihi wa da'u man istaratu min dunillahi in kuntum sadiqin nan ma ba su iya sun zo ba can yace fatu bi suratin min mislihi wa da'u shuhada akum min dunillahi in kuntum sadiqin nan ma ba su iya sun kawo ba yace to ba za ku iya kawowa ba fa idan taf'alu wa lan taf'alu قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أكا كل كفر أكا تيبا ذات إيابا to wannan maganar ma tana munana wa manzon Allah a ce wai shi ya kirkiri abun har wani lokaci malamai suke cewa kuma ai larabawa ne masu fasaha irinsa ku yi mana kuma to a ƙarshe sai suka ce a ai wani ne ma yake koya masa walakin na alamu annahu yaquluna inna ma yu'allimuhu bashar lisanu allazi yulhiduna ilayhi ajami wa hadha lisanu arabiyyun mubin to waɗannan maganganun da duk za su faɗa Allah ya ce to kar su bakanta maka rai saboda kana cikin waliyaina kuma ni waliyaina babu tsoro a tare da su babu bakin ciki a cikin su to bayan wannan aya Allah ya ƙara tabbatar mana da ikon sai inda yake cewa ala inna lillahi man fis samawati wa man fil ardh وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل شنو ذاك هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون أولا آية الله ما تكون سكينة سوى هو الذي جعل لكم الليل Ubangijin nan wanda yake da wannan iko wanda ya yi waɗancan abubuwa da yawa da aka yi wanda a baya Allah ya ce ina rabbakumullahu allazi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin saboda haka wanda yake da wannan ikon shine ya halicci dare a gare ku litaskunu fi idan ku samu nutsuwa a cikinsa kuma shine ya halicci kuma annahara wuni shi kuma lokacin rana ya zama mubsira wanda yake da haske za a iya gani a koda wani lokaci inna fi zalika a cikin wannan abun da aka gaya muku ko ko a cikin wannan halittar tatsa la ayatin wallahi akwai ayoyi amma li qaumin yasma'un ga masu ji amma jin na fahimta ba kawai wanda za su ji ba idan ana hada kun taskiratan wata iya ha uznu wa iya wata za ta iya kiyayewa saboda haka jin wanda yake jin da zai zama yayi amfani shine ake ce mashi sama'a qabulin ai ko sama'a qabulin sa- ji na karfa wanda za a karfa ba haka kawai ka ji kawai magana ta bi ta wuce ba Allah shine ya halicci wannan abun Allah ya gaya mana a alkur'ani yana cewa وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب a wannan aya Allah yana cewa shi mun sanya a dare da rana muka sanya su ayoyi ne guda biyu amma sai muka shafe ayar dare wato shafe wadda aka yi ta ayat dare ba ana nufin an kawo da ita bane wato sai aka cire mata hasken wannan hasken na kyalkyali da ake gani a ciki kamar yadda yace wallazi da ala shamsa diya'an wal qamara nuran to shi kuma nan wajen yace da annal laila wan nahara ayatayn shine al wallazi khalaqa al-laila wan nahara wash shamsa wal qamar to wannan halittar da ya musu sai sanya wannan dare duhu ne nasa wannan rana haske ne nata shine maganar da nake cewa idan da daddare ne komin hasken da aka kunna sai ka ga duhu idan da rana ne komin duhu da ka shiga sai ka ga haske za ka ga ko da an sa mutum a ɗaki mai duhu da rana idan dare sai ya ƙara ganin duhu akan haka to wannan shi ne inda Allah ya ce fa mahauna ayatan nan sai muka shafe ayat dare ta duhunta waje alna ayatan nahari ita kuma ayar wuni ta rana sai muka sa ta mufsiratan ta zama ita kuma ana gani wato abin da yasa aka yi haka litaftabu fadlan min rabbikum dan ku fita ku fantsama ku je neman abinci shi kuma dare sai aka sanya shi ya zama da duhu dan ku huta litaskunu fi shine ce waje allan laila libasa waje allan nahara ma'asha shi kuma baccin ku yace waje allan nawmakum subata saboda haka dare sai muka sanya shi kaman wani lullubi gare ku lokaci ne nake bantar masoyi da masoyinsa lokaci ne nake fantar bawa da ubangijinsa lokaci ne na neman yafiyar Allah lokaci ne wanda komai ya koma ya kwanta ya huta dan haka sai Allah subhanahu wataala ya ce to ku kuskance ni a wannan lokacin kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun yayi magana akan waɗansu mutane sai ce ta tajafa junubuhum 'anil madaji'i يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون saboda haka duk a dare a wannan lokacin ne ake yi haka kuma da Allah ubangiji yana so ya yi tafiyar dare ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama inda za a baki sallah sai yace sai da daddare za a yi tafiyar subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa saboda haka da Allah ya tashi sai ya sa shi yayi tafiyar dare kafin gari ya waye har dawo saboda haka wanda yayi imani yayi imani wanda kuma ya kafirce ya kafirce dama wanda ya kafirce shikenan inna allazina haqqara alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawu al'azab al'alim wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir saboda haka ba za su yi imani ba kenan anan Allah da ya sanya waɗannan abubuwa guda biyu don ya zama kowane a kula da shi ne amma kowane cikin irin hikimomin da Allah ya yi hadda waɗannan abubuwa guda biyu malamai masana ilimin shuke-shuke da tsirrai suna cewa idan da a ce a tsawon shekara ko kuma lokacin da aka yi shuka zai zama babu lokacin da dare zai yi kawai rana ce za a ta yi da shukar ba za ta kai ba za ta lalace ne inda kuma da an yi shukar dare ne kawai za a ta yi shi kuma da shi ma shukar lalacewa za ta yi inda za a daɗe ba a yi ruwa ba da shukar ƙonewa za ta yi inda za a yi ta ruwa ba a ɗaga ba da shukar lalacewa za ta yi inda za a tsaya ba a yi iska ba da shukar lalacewa za ta yi inda rana ba za ta hudu ba da wannan shukar lalacewa za ta yi saboda haka haka ake yin wannan abun wato wannan farin watan da zai fito yana yin amfani ga shukar daren da zai zama ba farin wata yana yin amfani da shukar iskar da za ta kada tana amfani ga shukar ranar da za ta kwala tana amfani ga shukar ruwan da zai zubo yana amfani ga shukar tsayawar ruwan yana amfani da shuka saboda haka lokacin wuni yana taimakon shukar lokacin dare yana taimakon shukar sanyin yana taimakawa shukar zafin ma yana taimakawa shukar saboda haka ashe kaga dare da rana wasu abubuwa ne guda biyu da Allah ubangiji ya baku amma sai ce wannan gashi ana kallo duk abin da zaka zaka iya yi da gudu zaka iya tafiya ba sai ka sa toci light ba baka tunanin hanya ka fada rami ko ka fada a kwata saboda gashi nan an baka shi gashi a fili wannan hara mufsira to wannan yana daga cikin abin da Allah ubangiji ya faɗa shi ne sai na fi zalika a cikin wannan abubuwan da aka faɗa da ayatin wallahi akwai ayoyi amma li qaumin ga waɗansu mutanen da yasma'un suke ji jin na karfa ji na fahimta ji na yin imani ba kawai ya ji ya wuce ba na'am
قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الوكيل له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون na'am qalu takhadha Allahu waladan subhana sai suka ce ai ubangiji ya riki da subhanahu yace sarki ya tabbata a gare shi huwal ghaniyyu shi mawadaci ne ku ne kuke neman da mawadaci ina ruwansa da da lahu ma fis samawati wa ma fil ardi abinda ke cikin sammai da abinda ke cikin ƙasa duka nasa ne in indakum min sultanin bihaza shin yanzu kuna da wata hujja wacce za ku bayar a cikin wannan maganar da kuka ce Allah yana da dadi ba za su iya ba da amsar ba to sai ce to ataquluna ala allahi ma la ta'lamun yanzu kuna faɗar abin da ba ku sani bane ga Allah dan me yasa za ku faɗi abin da ba ku sani ba qalu takhadha Allahu waladan subhana suka ce ai ubangiji ya rikida Allah ba shi da ɗa wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa qalu ittakhadha ar-rahman walada laqad ji'tum shay'an idda yakadu as-samawati aw takadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ard wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani 'abda laqad ahsahum wa 'addahum 'adda wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda Allah madaukin sarki ya ce suka ce ubangiji ya rike da laqad ji'tum shay'an idda kun zo da abu wanda yake matacce mara kyau sama ta kusata ta tsatsage ƙasa ta kusata ta kekkece duwar watsi sun kusata su mirgino su faffado su rugurguje saboda an kira ɗa an ce na Allah ne an ce Allah yana da ɗa wannan nauyin wannan kalmar ta kai ga sama ta tsage ƙasa ta kekkece duwar watsi su dugurguje su murgino daga inda suke saboda an yi da'awar Allah yana da ɗa wa ma yan bagi lirrahmani an yattakhidha walada bai kamata ga ubangiji ba ba zan yiwu ba sufa ce mustaqiliya a haƙƙinsa a ce ya riki ɗa ai duk wani abu da yake cikin sammai da kasai ai ba wani abu bane in ba bawa na ubangiji ba in kullu mafi samawati wal ardi ayatu rahmani abda laqad ahsahu kuma ya kididdige su ya san yawan su yanzu nan wajen dukkanin mu nan wajen a bisa bambancin launin fatar mu Allah ya san mu ya san iyakacin mu hadisin Abu Zarul Ghifari wanda muslim yake riwaya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana hadisin kursi din nan a cikin sa inda yayi magana Allah yana cewa da mutanen ku na farko da na karshe da aljanu da mutane za su tsaya a waje daya kowa ya tambaye ni abin da yake bukata in ba wa kowa abin da yake so hakan ba zai rage komai a cikin abin da ke hannuna ba sai kamar yanda abin da in an sa allura a cikin kogi in tana rage wani abu an tsame ta to kamar haka ne kawai za a bayar saboda haka ba abin da zai kare zuwa ga Allah amma haka yake yi laqad ahsahum wa addahum adda wa kullum atihi yawm al-qiyamati farda kowa kuma ranar tashin al-qiyama zai zo Allah shi kare wa laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marra kamar yadda muka halice ku a farko kowa ya zo shi kadai to haka kuma kowa zai zo ranar tashin al-qiyama sai dai dai yadda za a haɗu a haɗu haka yake saboda haka bai yiwa ga Allah a ce ya riƙida huwal ganiyyu ai mawadaci ne shi mawadaci wanda yake ya wadata daga da mutumin da ba mawadaci ba ko ka ce wanda ba mawadaci ba shine yake neman ɗa saboda dalilai da yawa wai shine shi sai yake cewa yana neman ɗa don ya taya shi noma shine ya zai taya shi noma to amma shi Allah ina ruwansa da noma in kullu man fis samawati ba ga ta ce ba wallahu ma fis samawati wa ma fil ard kullu lahu qanitun ina ce haka ne wanda yake sama da kasa baki ɗaya nasa ne to ai ana bukata ne dan a taimaka maka to shi komai nasa ne inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin aha ma uridu minkum min rizq ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yut'imu ba abin da nake nema a wajen su da arziki ko ba na so su da ni saboda haka mawadaci baya bukatar da mutum yana neman da saboda wasu dalilai wanda duk waɗannan dalilan sun koru ga Allah mutum yana neman da dan ya taimake shi mutum yana neman da dan ya dawwamar da ambatansa in an gaishe sai a ce dan wane ne wanan baya na amma in an gaishe sai a rika gani wanda suka san babansa sai ce abu kaza din nan da yayi kamar yadda babansa yake yi ko su ce kamannin sa kamar na baban ko abu kaza din sa irin na baban ko haka ne ko kuma ko da ba wannan da an gaishe sai a ce dan wane ne to kaga wannan abun zai dawwamar masa da ambato ne saboda dama can fararsa aka yi kuma sai aka kare shi to wanda babu farko a farkonsa babu ƙarshe a ƙarshen takasa shi ne na farkon da babu wani abu da ya riga shi farawa kuma shi ne na ƙarshen da ba wani abu a bayansa shi ne Allah maɗaukin sarki don me yasa zai nemi ɗa kuma malamai suna cewa shi ɗa rashinsa a wajen ɗan adam na kasu ne a ci aiwa na bai taɓa haifuwa ba sai ka da kaji an faɗi wannan magana sai ce wallahi sarki kaji wai abin tausayi to abin tausayi din nan a ce an tausaya wa mutum sifa ce korariya ga haƙƙin Allah ba a tausaya wa Allah a ina Allah ba ya ba ya ba za ba inda Allah zai baka tausayi saboda kalmar a tausaya wa mutum kalma ce ta gajiyawa ta sa aka tausaya masa gajiyawa babu ita a haƙƙin Allah ina fata muna fahimtar wannan abu saboda haka Allah madaukin sarki ba za ka ce masa haka ba to da wanda ba shi da ɗa sai a ce Allah sarki a ce bai taɓa haihuwa ba eh ko mace sai a ce Allah ya a ce bai taɓa haihuwa ba a ce eh sai a tausaya mata to shi Allah wannan tausayawar shine ta sa ba zai zida ba saboda haka babu da tare da shi kuma shi a wajensa kamar yadda wani a wajen mutane idan an ce ba shi da ɗa za a tausaya masa ana ganin bai cika ba ya samu na kasu har sai ka ga ana ta kokarin ƙara aure ita ma matar sai ga tana yan uwanta suna cewa karfa a zo ko mijin nan naki baya haihuwa yanzu kalli wance kafin sai da aka yi auren aurenki da shekara kaza aka yi aurenta yanzu ƴaƴanta kaza ke har yanzu ko ko be ko watan wata saboda haka ki dai san yadda za a yi sai a fara shirin yadda za a yi a samu ba za ta yi tunanin shi ne ba sai a yi tunanin bari a canza miji ba za a yi tunanin mijin ya ƙara ba shi kuma wajen bangaren miji shi kuma su ma ana can ana masa ana masa wannan akai ana ce masa ya ƙara wata su kuma nan suna cewa baya haihuwa ki kashe auren ki auri wani su kuma wadannan suna cewa ba ta haihuwa ƙaro wata haka ba ke ta yi ba a ciki a rikice saboda ba a samu ɗa ba amma shi Allah ya ce in an danganta ɗa a wajensa an rena shi kenan ba a ce masa yana da ɗa baya so a ce haka ya kusanta ya rikito da sama ko ya zurma ƙasa ko ya mummurgino da duwatsu in kuna ce mara yana da yaya ba baya yi ba shi da da huwal gani mawadaci ne shi saboda haka in dan a tabbatar da ambatanka ne shi yasa kake neman ɗa shi Allah baya buƙatar wannan in dan a taimake ka ne Allah baya buƙatar wannan in dan ya zamanto in an gaɗan a rika tunawa da kai ne shi Allah baya buƙatar wannan kuma dai yace kuma karewa kai da kake neman a baka shi Allah mawadaci ne abin da ke cikin sammai da kasan duka baki ɗaya nasa ne saboda haka wanda ya zama da sama da ƙasa da ruwa da ƙwari da dabbobi da duk abin da kake gani da abin da baka gani mulkinsa ne nasa ne wani ne zai ce ga wannan na wannan ga wancan na wancan sai ka ce kai ma bari ka samu naka to shi komai nasa ne saboda haka dan me yasa zai bukaci ka baya bukatar da huwal ganiyyu mawadaci ne shi ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid yace in yasha yudhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma zalika ala Allah bi'aziz in ya gada masa ya tafi da ku kaf ya zo da wata sabuwar halitta kuma ba wani abu bane wahalalle a wajen Allah su ai to in ya gada ma yana iya tafiyar da su wannan kenan saboda haka abin da ke cikin sammai da kasa baki da yana Allah ne sai Allah ya ci gaba da ce mana in inda kun min sultanin bi haza wannan in din abinda malamai suka ce tana daukar abu guda biyu ko dai a ce in inda kun min sultanin bi haza a kawo ta da ma'anan ma wato ma inda kun min sultanin bi haza ba ku da wata hujja cikin abinda kuka faɗa na cewa Allah yana da da tunda ba ku da hujja to a taquluna ala allahi ma la ta'lamu yanzu sai ku faɗi abinda kuma ba ku sani ba ga Allah wannan kenan na biyu aka ce wannan in din ana kawo ta da ma'anan hal kamar ka ce hal indakum min sultanin bi hadha shin kuna da wata hujja da ta sa kuka kuka ce Allah yana da da amsar shine babu hujja to tunda babu hujja ataquluna ala allahi ma la ta'lamu yanzu shi kenan kuma sai ku rika faɗan ƙarya ga Allah madaukakin sarki kuna danganta ta gare shi ko ku faɗi abin da ku sani ba dan me yasa za ku ce yana da ɗa bayan kuma kun wato shi Allah akwai sifofi da in ya tabbatar ga kansa dolan ka ka faɗe su amma in ya kore ma kansa abu to kuma da ka faɗa kuna da matsala da kai da shi Allah madaukakin sarki cikin sunayensa ya ce shine al-mu'ti amma kuma ya ce shine al-mani'u ya ce shi ne mai bayarwa kuma shi ne mai hanawa a cikin sunayensa ya ce shi ne annafi'u mai amfani amma kuma ya ce shi ne abdaru shi ne mai cutarwa ya ce wallahu shadidul iqab ya ce kuma shi ne a ghafurur rahim haka yake shi ne shi dan wanda Allah shadidul iqab wa Allah ghafurur rahim kaga a lokacin ne ya ce haka ka gani bayan ya ce inna batsha rabbika la shadid inna batsha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id sai ce wa huwa al-ghafurul wadud bayan ya ce yana da tsananin azaba kuma sai ce amma fa mai gafara ne kuma mai soyayya mai tsawo mutane a jika saboda haka ya danganta ma kansa haka ya ce shine shadidul iqab ya ce shine azizun zuntika shine yace ya ce zulquwatil matin wanda baya barin ta kwana eh mai karfi kuma ya ce shine wannan to kuma amma ya kuma faɗa ya ce ghafir zambi ya ce qabil tawbi ya ce shadidul iqab ya ce zittaw shine ma abucin ni'ima shine mai gafarta zunubai shine mai karɓar tuba shine mai tsananin azaba wannan duk shine duk wannan abubuwan ya faɗa wa kansa amma da ya ce da ya ce shi ba talaka bane to duk wanda ya ce mar talaka sai sun yi matsala da shi da ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u إلى الله والله هو الغني الحميد والله الغني وأنتم الفقراء Allah mawadaci ne ku ne talakawa saboda haka waɗanda suka ce masa talaka sai da yayi doguwar magana akan wannan abu laqad sami Allahu qawlan ladina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya sanaktubu ma qalu wa qatlahum al-anbiya'a bighayri haqq wa naqulu dhuqu azab al-hariq ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد Allah ya ji zancen mutanen da suka ce shi talaka ne su ne mawadata za mu rubuta abin da suka faɗa har da kashe annabawa da suka yi ma sai allura ta tono garma kina har da kashe annabawa da suka yi ma ba tare da haƙƙi ba kuma mu ce musu su kwamsu ɗanɗani azaba ta ƙonuwa saboda abin da hannuwanku ta gabatar ne kuma Allah ba zaluntar ku ba baya zalunci ga bayi wannan abun Allah ya kore wa kansa da suka ce hannun Allah a kulle yake wa qalatil yahud yadullahi maghlula shi ya dace gullat aydihim wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatani yunfiqu kayfa yasha suka ce hannun Allah a kulle yake baya son bayarwa ce hannun su ya kara kullewa matsiyata haka mana kamar haka ne wa lu'inu bima qalu kuma Allah ya tsine musu da abin da suka faɗa bal ya dahu shi kan hannayensa mabsuta tsari a shimfida suke yumfiku yana bayarwa kai bai sha yanda ya ga dama ba wanda ya isa ya hana shi yi shikenan saboda haka kaga wannan sifofin Allah ya tabbatar da waɗancan a kansa kai baka isa ka tabbatar da su ba in ba shi ya tabbatar ba amma in ya tabbatar baka isa ka kore ba wanda bai faɗa ba kuma in ka faɗa to kuma ba za ku shirya da shi ba saboda haka bai ce yana da ɗa ba cewa ya sama da ƙasa baki ɗaya duka nasa ne ba ɗake gare shi ba saboda haka haka za ka ce sama da ƙasa duka naka ne komai naka ne Allah amma baka da ɗa ya yadda ya ce ba shi da shi to sai ka bar musu akan ba shi da shi ka gani kai kuma kai kake neman wannan saboda haka sai aka ce haka in ko ba haka ba kuna da hujja akan yana da ɗan babu saboda haka a taquluna Allahi ma la ta'lamu aka ce to wannan shine yake nuna cewa duk wata da'awar da mutum zai in bai gine ta akan ilimi ba to sunansa shaci faɗi da shiririta duk abin da za ka kawo ya zama kana da madaugara ta ilimi shi yasa Allah subhanahu wataala ce akwai shi yasa ai zaka ji wani lokaci zaka ji alqur'ani ya ce kul hatu burhanakum in kuntum sadiqu kawo hujjar ku mana in gaskiya kuke a kawo hujja saboda haka hujja za a kawo da sai su kawo Allah hujja sai dalilin da yasa muka ce kana da da saboda kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shikenan saboda haka Allah ba shi da in in kun min sultanin bi haza ba ku da wata hujja wacce kuke da ita ko ku kuna da wata hujja ne wacce kuke da ita akan haka to in ba ku da ita a taquluna ala allahi ma la ta'lamun yanzu sai ku rika fadar abin da ba ku sani ba ga Allah madaukin sarki na'am قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون qul ka gaya musu ka ce musu innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun waɗannan mutanen da suke ƙirƙirar ƙarya ga Allah to waɗannan la yuflihuna ba sa rabauta Allah ubangiji dama yayi magana akai a can cikin suratul nahli a ƙarshe ƙarshen ta inda yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib inna alladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun haka kuma ma ayar sai take kama da wannan saboda yanzu wannan ayar da zai da mata'un fi duniya kuma ilaina marji'un thumma nuzibuhum al'azaba shadida bima kanu yakfurun ita kuma wata ce mata'un qalil wa lahum azabun alim kaga kenan waɗannan abubuwan yana daga cikin abin da Allah ubangiji yake faɗa na cewa shi babu wani abu wanda za a ce za a danganta gare shi da kiran ƙarya ya kyale sai ya nuna wa mutum ƙarshen sa a lahira shi yasa Allah subhanahu wataala ya gaya mana anan yace ka gaya musu innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun ita ce ko waɗannan masu kiran ƙarya ga Allah su ce abu kaza Allah ya ce ayi su ce abu kaza kuma Allah ne ya ce ayi to waɗannan ba za su rabauta ba karkasiran ladzina qatalu awladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahum Allah ibtira'an ala Allah qad dallu wa ma kanu muhtadin suka haramta abinda Allah ya arzuta su da shi saboda kiran ƙarya suka ce Allah ne ya ce ayi ka gani kuma saboda wannan zalincin ne ma Allah ya ce to mun haramta wani abu fa bi zulmi min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi sadrihim an sabilillahi kathira saboda wannan zalincin ne waɗanda suka yi zaman yahudawa shi yasa muka haramta musu abubuwa da dama waɗanda muka dada gare su halaliya ne da suka tsananta wa kansu sai Allah ya tsananta musu da haka ne in ka tsananta wa kanka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya ce wa sayyidina Musa inna Allah ya'murukum an tasbahu baqara ku je ku yanka saniya wasu cewa annabi Musa fa ka roka mana ubangiji kai bayyana mana to ku je yanka saniya kawai su ce a tattafi na huzuwa zaka rike mu da isgiri ya zaka ce mu yanka saniya mun ce maka an kashe mana mutum yace qala a'udhu billahi an akuna min az-zalimin to yanzu muna roko ka ka ce wa ubangiji kai bayyana mana ya take yace saniya yace innaha baqaratul la farijun wala bikr awalun bayna zalika fa'alwa ba yarinya bace ba ba tsohuwa ba tana tsakatsakiya ku je ku aikata abin da aka gama to me launin ta sai wata yelo yelo ce launin ta mai cizawa ne tana burge masu ganin ta ku je ku yanka wata kala ce la zalulun tusil arba ba wacce take wahala bane tana tonan rami ko tana jan ruwa ko tana huda ba lafiyayya ce babu wani matsala a jikinta suka ce to dai insha Allah la mutanun shine aka ga musu ce to la zalulun tusil arba manzo Allah yake lau zabahu ayya bakratin kanat la ajza'atu walakin shaddadu ala anfusihim fashaddada Allahu alayhi da ana cewa su kama saniya su yanka suna fitowa aka ga wata saniya aka yanka za ta yi abin da aka yi din sai suka ce wace kala yace kala kaza to da ba yace da ba sai insha Allah ba da ba ta bayyana gare su ba har abada ya rinka canzawa ke Allah kuma sai mana su ce yace me ya ga dama ce tana da kaza su je su duba ce to kuma tana da me kaza ce a same ta ce kuma tana da kaza a samu a ce kuma tana da kaza haka zai ta yi su saboda haka in kuka tsananta sai Allah ubangiji ya tsananta a gare ku amma wannan duk kirkire kirkire ne innal ladzina yaftaruna ala allahi alkaziba la yuflihun wadanda suke kirkirar ƙarya ga Allah bai ce ayi abu ba su ce ayi to waɗannan la yuflihuna ba sa rabota wannan ayar ita ce can baya qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faj'altum minhu haraman wa halalan qul allahu azina lakum am ala allahi taftarun shine shine inda yake cewa haka wa ma zannu allazina yaftaruna ala allahi alkadhiba yawm alqiyama inna allaha lazu fadlin ala an-nas walakinna aktharahum la yashkurun ai kaga su din ne ne ita ce ayar yanzu abinda Allah ya saukar muku na abu ku ce wannan abu kaza halaliya ne Allah ne ya umarce ku haka to dan anan wajen sai sai kul innal ladzina yatumna ala allahi kadhiba la yuflihun wadannan mutanen da ba sa suke kirar ƙarya ga Allah ba sa rabauta wato in Allah ya ce maka baya rabauta to wannan mutumin ba yanda za a yi tsira to shine sai aya ta ƙara ce mana me na tawo mata'un fi duniya jin daɗi ne za su yi ɗan kaɗan a nan duniya sun manuziƙuhum al'azab shadi sun mai raina marji'uhum sannan kuma makomarsu gare mu take wajen mu take sun manuziƙuhum al'azab shadida sannan za mu kwankwaɗa musu ko za mu ɗanɗana musu azaba wacce suke ta tsanani bima kanu yakfurun saboda kafircin da suka kasance suke yi wannan aya abinda malamai suka yi magana akai al-kisa'i da al-farra a malaman nahu suka ce wannan mata'un din mubtada ne khabarinsa shine qalil wanda aka shafe wato mubtada ne aka shafe khabarinsa yayin da akwai wasu malaman nahu da suka ce a'a shi wannan shine mubtadansa aka shafe shine khabarin mata'un din shine khabari mubtadadinsa an shafe shi za ka yi takadirinsa ne ka ce zalika mata'un fi duniya ko kuma lahum mata'un fi duniya ko kuma huwa mata'un fi duniya duk za ka yi takadirin haka in kuma ka ce wannan shine mubtada an shafe khabarin to sai a ce qalil kuma Allah subhanahu wataala ya ce mata'un qalil wa lahum azabun alim ko kul mata'ud dunya qalil ai haka ne zaman duniya wannan din rayuwar duniya dan kadan ne a ciki saboda haka wannan abun na rayuwar duniya din nan komin yanda kaga ta yi yawa za ta kare ne shi ne shekul islam a shekul ibrahim yasi yake cewa wato duniya ba ta rabuwa da abu biyu ko dai kana ji kana gani ka tafi ka barta ko kuma kana ji kana gani ta tafi ta barka duk abin da ka mallaka a duniya ɗayan biyun nan dole sai an yi ɗaya ko kana ji kana gani ya ƙare ga ka da ranka kai ɗin ne amma ba a yi da kai baka da shi sai me koko kana ji kana gani ka tafi kana ji ana yin abun ba ka iya cewa komai saboda ka mutu kuma shi ne abinda a shishiru yake cewa babban abin da yake sa ka gane rayuwar duniya 'yar kaɗan ce shi ne da mutuwa take zuwa a cikinta kuma dama allah ubangiji zai tashi sai ya ce to ita lahira ita ita karewa dama duniya ita ce take karewa lahira ita ce take wanzuwa yace sai zama waɗansu mutane sai suka kakkasu wasu suka ce duniyar suke so rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq akwai waɗannan to in nasu yakun rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq akwai wannan ba shi da rabo a lahira akwai man kana wa man kana yuridu harsa dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib wanda yake neman rayuwar duniya ما كان يريد حرص الآخرة يزيد له في حرصه وما كان يريد حرص الدنيا نوته منها zamu bashi wa ma lahu fil akhirati min nasi amma lahira bashi da rabo shi ma wannan yana nan yace to kuma kaga kenan a takaice akwai wannan lahira ita ce wal akhiratu khairun wa abqa lahira ita ce za ta tabbata kuma ita ce tafi alkhairi sai ce to akwai waɗanda suka karkata zuwa ga duniya ƴan duniya shikenan wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa ma lahum fil akhirati min nasib ɗan duniya kenan akwai kuma waɗanda su kuma a lahira suke nema rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar to su kuma masu neman lahira wal akhiratu khairun wa abqa sai ce to akwai kuma khawasul khawas masu neman Allah shi kuma wallahu khairun wa abqa Allah ubangiji shine zai wanzu shine kuma yafi alkhairi akwai masu neman lahira akwai masu neman duniya akwai masu neman lahira akwai masu neman Allah wallahu khairun wa abqa yace to da mutuwan nan ta zama tana wannan aikin mutuwa ilimi baya sa aki mutuwa annabi adamu Allah ya sanar da shi ilimi wa allama adamu al-asma'a kullaha amma duk da haka sai da ya tafi sai da ya mutu annabi ibrahim Allah ya bashi badadantaka wata kaza Allahu ibrahima khalila amma sai da ya mutu annabi musa alaihi salam Allah ya bashi a a a wato annabi ibrahim Allah ya bashi kulla wata kaza Allahu ibrahima khalila amma sai da ya mutu annabi musa Allah ya bashi zance wa kallama Allahu musa taklima amma sai da ya mutu ya ba waɗansu mulki ya ba su sanin language da yare na tsuntsaye kullum na mantika tsari wa wuciya min kulli shay inna hadha la huwa al-fadl al-mubin amma sai da ya mutu falamma qada alayhi al-maut ma dallahum mauta ma dallahum ala mautihi illa dabbatu al-ardi ta'kulu min sada falamma kharra tabayyana al-jinnu an law kanu ya'lamuna al-ghaiba ma labisu fil 'adhab al-muhin annabi sulaiman alayhi salam ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين annabi Dawud da annabi Sulaiman Allah ya ba su mulki amma mulki bai sa sun dawwama ba sun tafi a haka dukiya Allah ya ba wa Qaruna dukiya amma bai sa ya dawwama ba wa atainahu min al-kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati makullai na so din shi kawai su ne suke cika labtu kamar ka ce sai su cika trailer saba'in da mukullai na store din da ya ajiye abun duniya amma ya tafi dukiya ba ta sa ya tsaya ba yace karewar ta kankat soyayya ba ta sa Allah bai sa mutuwa ta zo ba habibullah sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai da ya tafi Allah ya ce masa innaka mayyitun wa innahum mayyitun zaka mutu su ma za su mutu saboda haka Allah bai sa wannan soyayya ta sa za a tsaya ba akai to kaga waye kuma kenan yanzu ya saura saboda haka duk tsiyarka an dauki wanda ya fi ka tsiya duk kirkinka an dauki wanda ya fi ka kirki yace in kyau ne da kai annabi yusuf ya lanan sai da tafi da shi in muni ne da kai akwai wanda ya fi kai muni a tarihin duniya in rowa ce da kai akwai wanda ya fi ka rowa a tarihin in kyauta ne da kai akwai wanda ya fi ka kyauta in personality ne kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nan ya fi kowa amma duka baki ne to saboda haka mata'u dunya qalil rayuwar duniya yar kadan ce zamu taba to akwai tambaya ko to na bismillah aha mata'un fi duniya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al'azaba ash-shadida bima kanu yakfurun zamu kwankwada musu mu dandana musu azaba mai tsanani saboda dalilin wannan kafircewa da suka kasance suna yi insha Allah ta'ala kuma kan nisib ne zamu tashi wata duko na to alhamdulillah wannan yana daga cikin maganganu da ake yawan yi yanzu musamman a inda ya shafi maganar mata su tsaya a takarar siyasa wanda idan mutum ya kalla zai ga abin da ake kawowa a matsayin dalili na cewa kar su tsaya din ba kuma shine manufar wanda ba sa so su tsaya din ba ina fata an fahimci wannan abin dalilin da ake kawowa na cewa kar su tsaya din to ba shine kuma ainihin dalilin su mutanen da suke cewa kar su tsaya din ba to wannan shine babbar matsalar da ke faruwa a kai kaga mene ana yi cuta daban magani daban shi abin da ake kawowa magana a kai a ciki shahararren hadisi ne na bukhari na abu bakrata wanda manzon allah sallallahu alaihi wasallama da labari ya zo musu cewa kisra ya mutu suka ce to wa aka dora manzon allah ce wa aka dora ta zama ta ya gaje wa aka dora ya gaje shi sai suka ce yarsa ‘yarsa ce yanzu, sai ce lan yafla a ƙaunin wallau amrahun imra'a. Ya ce lalle haƙiƙa waɗansu mutane ba za su rabo ta waɗanda suka jibintar da lamarinsu a kan mace, wanda suka sa mace ita ya ta jagorance su, to wannan ba za su rabo ta ba. So wannan abun shi ne ake ɗauka a kai, wanda shi kansa mai riwayan hadisin ya ce wannan abun shi ne ya cece ni shi abubakar ta, ya ce shi ne ya cece ni ban je jamal ba tare da sai ya Aisha. da ta fito sai naga sai da Aisha ce take komandin wannan yaki ita ce ta take jagoran sa dan haka bai kamata a ce na bi ba saboda wannan hadisin da na ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shikenan sai ban yi wannan yakin ba na zauna na huta so amma masu yin wannan su ba wannan bane akwai abubuwa da yawa da ake kallo a kai wannan zan yi zan ba da amsa takaitacciya akan amsar da maulana shekh islam salih al-anam a shekh sharif ibrahim salih al-husayn radiyallahu anhu warda a shekarar 2010 2010 ya ba da amsa akan wannan abun yace wannan hadisin ba a gane ba a san ina ya sa gaba ba masu ɗauka su su gane inda yake nufi ba yace abin da ake nufi shine sulta mutlaka jagoranci wanda zai zama mutum shi ke da wuka da nama shi ke da cewa shi ke da cewa a'a shi ke da cewa eh shi ke da cewa a'a wato shi da shi ke da hal shi ke da hal shi ke iya kwancewa shi ke iya kullewa to wannan shine aka ce ba za a yi ba sai saboda aka ce kamar al-khilafatul uzma ko kuma al-imama al-uzma jagoranci a ce baki ɗaya yanzu da a ce a lokacin da ake shari'ar musulunci ne a ce shugaban da shi ne shugaban musulman duniya baki daya mace ce ce wannan ba za a yi ba yace amma duk wani abin da zai zamanto sulta ce ta wani bangare yace da haka kamar misali a ce a gwamnatin mu ta Nigeria akwai bangare guda uku akwai executive akwai legislative akwai kuma judiciary waɗannan abubuwa guda uku kowane mace za ta iya shago jagorantarsa saboda ba ita ke da cewa a yi ba ko a bari saboda haka mace za ta iya zama sanata za ta iya zama 'yar majalisar wakilai za ta iya zama senate president za ta iya zama speaker ta house of reps za ta iya zama chief judge of the federation za ta iya zama wannan za ta iya yin wannan haka kuma za ta iya zama minister za ta iya zama shugabar ƙasa. saboda ba a kan doron tsarin mulkin addinin musulunci suke tafiya ba shi ne saboda haka saboda haka za a ɗauko kuma hujjar wannan addinin musulunci a ce da shi za a ɗora constitution ne aka haɗu wannan ya faɗa ya faɗa wannan ma ya faɗa kuma yana buƙatuwa zuwa ga gyaruwa kullum abin da nake gaya mana shi alƙur'ani tsarin constitution ɗin Allah sai dai a ɗauki zamani a ɗora shi akan alƙur'ani amma wannan constitution din yanzu da zaka yana cewa ya kamata a gyara waje kaza za a gyara saboda haka tunda za a gyara wannan ba za a iya wannan ba a kai a ciki kuma za mun ga cewa zamanin sarifin sai na Uthman Umar radiyallahu anhu wacce ya sa ta zama shugabar yan sanda shugabar hisba mace ce kuma tana yin shiga kasuwa ta yi patrol mu duk wannan maulana shi ya kawo shi a cikin littafin sa mafhumu siyada fi nizamin daular islamiyya ya kawo shi saboda haka wannan abun maganar da ake kawo ta wancan hadisin na abubakar ta abinda ake nufi misali hatta alƙalin alƙalai wanda yake aiki da shari'ar musulunci kansa a ra'ayin su imam abu hanifa ya ce mace za ta iya yi na musulunci ma ya ce ta zama ita ce alƙaliya amma wasu suka ce a'a ta zama alƙaliya ga abin da za a iya neman ta ta ba da shaida a cikinsa haka saboda haka ba za a ce limami yadda ta fi kowa limanci wacce za ta jagorancin sallah mace bace ba a yin wannan wata za ta yi jagorancin al'umma a irin wannan a ƙa'ida ta musulunci amma wannan abun abun da ake bukata wai ana korar kare ne a gindin mene in ya dan a wayan a ci wayan a ci an kore shi a wajen dan ya tashi maza suna cewa mata kar su yi ne dan kar matan su tsaya su yi abun da ake nema abin da ake nema a ciki shine criteria din da ake bukata shine kyawawan ɗabi'u da halaye da rike amana kuma Allah yana sa su a maza yana sa su a mata in an samu namijin da ya fi cancanta ya tsaya ya tsaya amma in an samu mutum da ta fi cancanta dan me yasa ba ta tsaya ba shikenan sai a ce a tsere cika tsere mana a tsaye a zabe su su hudu shikenan saboda haka abinda Maulana Sheikh ya ba da fatawa a kansa fatawar tana nan insha Allah ta'ala zan tura wa Dr. Bashir gobe ya wannan dinta ya yi printing dinta waje idan ya yi printing dinta za a buga a raba wa kowa amma da larabci ya yi ta saboda haka idan an ga za a fasara da hausa sai a samu a kwamitin fasara kasuwa da usman sai ku fasara a fasara ta zuwa ga hausa sai kuma a samu wata rana daga cikin rade kudin kuma sai a ƙara rabawa a ciki amma dai a takaice za ta iya yi saboda ba shari'ar musulunci yake a nan kasar ba shi kenan alhamdulillah الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم إنك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تجيب العفو فاعف عنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا فكرا إلا أغنيته ولا طالبا إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين